ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna sha biyu ga wata na al-muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanne dace wa 30 yin watan bakwai miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin hasul muslim a darasi na ƙarshe muna cikin azkarus sabahi wal masa' abinda ya kamata mutum musulmi ya karanta idan ya wayi gari saboda ya samu kariya daga ubangiji subhanahu wata'ala da yake ba da kariya sannan kuma ya samu dukkan alheri da albarkan da yake cikin wannan wuni za mu tashi hadisi na goma sha biyar ko kuma zikiri na goma sha biyar wanda ya zo a hadisi ne wanda abu dawud ya zo da shi hadisin malik abu malik al'ashari allah ƙara yarda a gare shi ke cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan asbaha ahadukum falyakul kaga wannan umarni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake badawa cewa duk wanda ya waye gari to ya ce asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وظل تدون لي وإيقرية أصبحنا من وإيقري وأصبح الملك لله رب العالمين ملكي يا وإيقري أحنن ألا أبيجد تعليك da kuma dama mulki na Allah ne subhanahu wata'ala sannan kuma mulki ne wanda baya da farko baya da ƙarshe baya da iyaka baya da duk wani abin da yake zamantowa a matsayin kalubale mun wayi gari mulki ya wayi gari a hannun Allah mai girma da buwaya ubangijin talikai Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm ya ubangiji ina roƙonka alherin da yake cikin wannan wuni idan da marece ne sai ka ce allahumma inni as'aluka khaira hadhihi laila ya allah ina roƙonka alherin da yake cikin wannan daren wannan kalan alheri kuma abubuwa ne daban-daban ga su kama haka mazalla ke ta fatahu allah dukkan wani abin da yake fatahi ne wani buɗi na alheri ya ubangiji ka tabbatar min da shi a cikin wannan sahiya ko kuma wannan marici wa nasrahu haka kuma duk wani abin da ke cin nasara ne ya ubangiji ka tabbatar min da shi wa nurahu dukkan wani abin da yake haske ne a cikin wannan wuni ko a cikin wannan sahiya ya ubangiji ka tabbatar min da shi wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu ya ubangiji ka ba ka sanya in samu albarkan da ke cikin wannan sahiya haka kuma albarkan da ke cikin wannan wuni sannan wa hudahu Allah duk wani abin da ke shirya ne a cikin wannan sahiya ko wuni Allah ka tabbatar mun da shi waɗannan ababe guda biyar idan bawa ya dace da samun su to me mushi saura a cikin rayuwa babu duk wani alherin duniya da lahira gaba ɗaya Allah ya tattara ya damƙa maka samun buɗi samun nasara samun haske samun albarka samun shirya wanzala sai dai ambata su su biyar yanzu baya haka sai mazala ke ta wa a'udhu bika min sharri ma fihi Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrin da ke cikin wannan wuni ba ma wannan wuni ba wa sharri ma ba'dahu da sharrin da zai biyo bayan wannan wuni ko wannan sahiya kaga wannan addu'a ce wanda kwarai da gaske ta har hada abubuwa da dama wanda dukkan bawan da ya dace da nacewa akan karanta irin wannan abu kullu kowace sahiya to tabbas zai samu buɗi daga Allah subhanahu wata'ala wannan addu'a tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko al-fathu wan nasr wan nur wal barakatu wal hidayatu da buɗi da cin nasara da haske da samun albarka da samun shiriya da ma wani abu wanda ba wannan ba hiya rizqun wannan arziki ne ya suquhu Allahu liman aqbala ala rabbih Allah yana sanya wannan alherin ga dukkan bawan da aqbala ala rabbih ya fuskanci ubangijin shi wa akhlasa lillahi fi su'alihi ya tsantsantar da Allah a cikin roƙon da zai yi misali wannan addu'a kana karanta ta sannan zuciyarka tana halarci akan abubuwan da kake faɗi abu na biyu الحث على قول هذا الذكر في الصباح والمساء mazalla sallallahu alaihi ya kwadaitar da mu akan mu zamanto masu karanta wannan addu'a a kowace sahiya sannan kuma a kowane yamma mali ce wa hadha isharatun ila anna al-muslima al-aqila wannan wa nuni ne ake yi zuwa ga dukkan wani mutum musulmi ne hankali la yudayyi'u waqtahu baya bata lokacin shi a dukkan sahiya game da abin da ya shayi fi naumin au ghaflatin ko barci ko haka kawai wata gafala yanzu sai ka samu wani bai iya karanta waɗannan abubuwa ba amma kai tsaye yana kammala sallah zai bude connection din shi saboda ya ga duniya ya tawaye alhali kahin ka san yadda duniya ta waye ya kamata ka karanta waɗannan abubuwa saboda ka tattara alheri da albarkar da ke cikin sahiyan gaba kida malikin cewa wa kana min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama mazalla ya kasance yana addu'a game da lokaci na sahiya lokaci ne wanda iya da tsada iya da muhimmanci mazalla yana ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya ubangiji ka yi albarka ga al'ummata a cikin sammakonta duk wanda zai rika fita aiki a cikin sahiya sosai ta wannan akwai alheri kware da gaske a cikin saboda matsala salasun ya yi adda a karci allah sa albarka a cikin haka sannan wannan hadisi yana karantar da mu bayan haka mutum ya nemi cin nasara akan allah ya ba shi nasara a cikin al'amuran shi gaba kida saboda duk wata kofa da kake ga cewa ta kulle to Allah ne yake buɗe ta dukkan wani abin da kake ga cewa iya da tsanani to ka nemi albarkar shi a wajen Allah subhanahu wataala albarakatu min Allah mazalla ke cewa sallallahu alaihi wasallama albarka daga Allah take kenan ka neme ta a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan ita ce addu'ar da ya kamata mutum ya karanta dukkan sahiya da dukkan yamma sai addu'a ta sha shidda maliki ta mazalla yana cewa asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wama kana minal mushrikin wannan lafazi al-imam ahmad ya zo da shi hadisin abdurrahman ibnu abza Allah ƙara yarda a gare shi ke cewa alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya wayi gari yana cewa asbahna mu wayi gari ala fitratil islam akan fitra ta musulunci wanda wannan fitra ta musulunci ita ce abinda Allah ya ce fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha shine abinda Allah ya halicci dan adam akai saboda asali dukkan ɗan adam da ka gani in a wani yanki ya hutu yana zauwa duniya a matsayin musulmi mai aƙida lahiyayya mai ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala matsala ke cewa yanayin da ka taso a cikin shi ko ko mahaifanka fa abawahu yu hawi danihi aw yu nasiranihi aw yu majlisanihi uwayen mutum ne za su maida shi ba yahudi ko su maida shi ba nasari ko su maida shi ba majusi ko su maida shi wani kursun gumin dan bid'a kuna makamancin wannan yanayin da ya tsinci kanshi a ciki mutanen garinsu ko mutanen anguwarsu to idan mutum ya tashi da sahi ya ce asbahna ala fitratil islam kenan ya kuma me ya kuma asalin yadda Allah halicce shi kenan wannan alkawalin na Allah da Allah ya halicce ka akai kana saman shi idan marici ne sai ka ce amsaina ala fitratil islam sannan wa ala kalimatul ikhlas mun wayi gari akan kalma ta ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta wanda wannan shine mafi girman abin da Allah ya umarci bayi akai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al ibadatu lillahi ya'ni ikhlasul ibadati lillah kadaita bauta da tsantsantar da bautan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa ala dini nabiyina sannan mu wayi gari ko na wayi gari akan addinin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim haka kuma akan tafarki na babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni akan aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa ya bi millata ibrahim hanifan tafarki hanya na annabi ibrahim wanda hanifan musliman idan ka ce kalma ta hanifan wanda ya tsaya akan hanyar dayanta Allah tutar babu shirka babu yamnatan wa yasra babu wange-wange dama da hagu a tsaye yake akan tafarki wanda yake na ubangiji subhanahu wata'ala dayanta Allah musliman sannan kuma yana neme wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala manzala yake cewa ma kana minal mushrikina bai kasance daga cikin masu shirka ga Allah subhanahu wata'ala ba asbahna wa asbaha asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wama kana minal mushrikin wannan duk lokacin da mutum ya wayi gari ko goma da ta same ka to kai kokari ka karanta wannan wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kama haka min tawfiqillahi li 'abdihi an yaftaha aw an an yaftatiha al-muslim yawmahu bi i'lan at-tauhid al-mutadammin li aqsamihi thalas iya daga cikin dacewa da Allah zai arzuta bawa da shi a kowane sahiya kana wayewan gari ka ce asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wannan dace ne da taufiki wanda Allah yake ma wasu daga cikin bayan shi yanzu idan ka ɗauki duniyar musulunci in ka kasa masu faɗin wannan da wanda ba sa faɗi so suka fiwa wanda ba sa faɗi za ka samu su yawa kenan Allah ya datar da kai kana wayewan gari da hisnul muslim ɗinka ko a cikin wayarka za ka buɗe ka karanta to ka tabbatar da cewa lalle taufiƙi ne da dacewa Allah ya datar da kai da yin haka Allah gar datar da mu abu na biyu khalaqallahu an-nasa jami'an 'ala al-fitrati as Allah ya halicci mutane gaba ɗaya akan fitira akan ɗayan tashi a cikin bauta walakin ash-shayatin afsadatil kathira sai dai shaidanu sun zo sun lalata da yawa daga cikin wannan mutanen mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace inni khalaqtu ibadi hunafa Allah yace na halicci bayina hunafa masu kadaita da a cikin bauta da dayanta ne a cikin ibada yace wa annahum atatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim sai shaidanu suka suka rika bugar da su suka rika kawar da su game da abin da shahi addininsu amma asali kowa ya zo duniya na a matsayin musulmi abu na uku iqtida'ur rasuli sallallahu alaihi wa sallam bil anbiya'i min qablihi imtithalan li amrillah manzon sallallahu ya kasance yana bibiyar abubuwan da annabawa da suka gabace shi kaga na kace wa ala millati ko wa ala wa ala asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيكتي وعلى ملة إبراهيم akan tafarkin Ibrahim kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fara faɗin haka me yasa saboda fadar Allah subhanahu wataala ula'ikan ladina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su annabi ibrahim su ne Allah ya shiryar da su to kai ma akan tafarkin su ka zamanto mai bibiya sannan wannan hadisi yana karantar da mu cewa min al-umuri allati tu'inu al-'abd ala tahqiq at-tauhid al-umur al-atiya daga cikin abin da zai taimakawa bawa akan tabbatar da tauhidi abubuwa kamar haka abu na harko al-ilmu bihi wa huwa ma'rifatu haqiqatahu wa kayfiyatu tahqiqihi ay at-tauhid al-khalis mutun ya san asalin abin da ake cewa ilimin na tauhidi wannan zai taimaka maka akan kaɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala saboda a lokacin da ka jahilci abu babu yadda za a yi kai shi yadda ya kamata abu na biyu i'tiqaduhu li anna al-ilma bihi la yughni an iqtiyan i'tiqadihi wa yadkhulu fi dhalika a'malu qulub ka san ka kudurce abin a cikin zuciyar kaɗayanta Allah duk wani aiki na aiki wanda yake na zuciya so ne tsoro ne komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kwaɗayin rahamar Allah tsoron azabar Allah da sauran ababen da suke da alaƙa da wannan sai addu'a ta sha bakwai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ta kalmomi ne guda nawa guda biyu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin amma ita ana karantawa kafa ɗari ana karantawa kafa ɗari wannan ya zo a cikin hadisin imamu muslim hadisin abu huraira allah ƙara yarda a gare shi ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kala hina yusuf wa hina yumsi duk wanda zai faɗa lokacin da yawa ya gani da lokacin da marici ta same ka subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin ka hodi kafa dari manzala ya ce lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bi albishirinka a gobe kiyama babu wani mutumin da zai zo da wani abu sama da abin da ka zo da shi amma tsakanin da Allah minti nawa muke bukata mu ce subhanallahi wa bihamdihi kafa dare lokaci dan kankane idan ka lazimci wannan gobe kiyama babu wani wanda zai zo da wani abu mafifici sama da abin da ka zo da shi mazalla ce illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi sai mutumin da ya zamanto ya faɗi kwatankwacin abin da ka faɗi ko kuma ya ƙara da wasu abubuwa bayan ya yi ɗarin irin naka kuma ya je ya wasu ayyuka na alheri ta kenan zai zo da ni zai zo da abin da ya yi ka amma in ba shi ba babu wanda zai zo da wani abin da ya yi naka farla to wannan hadisi manzala sallallahu alaihi yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko mu sani cewa dukkan abin da yake adadi ne ko kuma kahin shi alhassu ala tasbihin lahi wa hamdu bawa ya zamanto yana da kwaɗayi a kan tsarkake Allah kaga ka ce subhanallahi tsarki ya tabbata da Allah sannan kuma ka zamanto mai kwaɗayin godiya ga Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan kalma ubangiji yana so ya ji ta daga bawan shi ba zamanto ɗabi'a ka da kowane lokaci kawai kai banda jaje babu abin da ka iya abu na biyu as-sunnatu aqdu hadhihi tasbihati bi yadi bi yadihi al-yumna abinda yazo a sunna shine mutun ya yayi tasbihin wannan kafa 100 da zaka yi to ka ilga su da hannayenka ka ilga su da hannayen da hannunka kar ka dauki wani abin lissahi ko zamanto mai iyali ko zamanto wanda lambobi da zaka rika dannawa kuma makamanci wannan ka lissafa da hannunka me yasa saboda hadisin abdullahi dan amur dan as allah kare da gare su ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha bi yaminihi yace ya gani da idan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kulla tasbihi da hannun shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi haka manzon lakin ilga haka yake ilgawa amma bi yaminihi da hannun shi na dama kenan kuskure ne za ka samu wani yayi da dama kuma sannan kuma yayi da hagu a da dama kawai ake kuma kokarin rike wannan lissahi da halarto da abin da kake faɗi a cikin a cikin zuciyarka wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske a wajen wannan wannan tasbihin da zaka yi amma in sau zaka ga mutum watakila yana tasbihi ko yana jin tafsi ko na makamancin wannan yana ja kuma yana hira sai kasa gane wanne ne yake yi ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi to manzo Allah sallallahu alaihi yana ilga wannan tasbihin da yatsotsin shi haka yake lissafa su ya aqibu haka yake kullu su sannan ɗoriyar fa'ida akan haka ya tabbata a cikin hadisi cewa su waɗannan yatsotsin naka inna hunna mustandaqatun yawmal qiyamah Allah zai ba su dama su yi magana su ce Allah wannan bawa lalle ya rika amfani da mu wajen mu wajen tasbihi ka kenan yi da hannu shine karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan mutun ya subhanallahi wa bihamdihi kafa dari sannan baka da mutun ya tsaya akan adadin da aka tsaida in ba addini bai zartar da shi dukkan wani lissafi da za a baka to dole zama tuya da goyon bayan shari'a kaga da manzo sallallahu alaihi ya bada labarin cewa mutum ya ce subhanallahi wa bihamdi sai aka ce mi'ata marra kafa dari in juwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan azkar da manzo sallallahu alaihi ya bada ba su fiye gitta dari ba daga kaji an baka wani wuri di ana maka hirar dubu kaza da dari kaza da gomiya tara da uku to ka tabbatar da cewa wuri ne wanda yake na bid'a saboda wannan adadin ba wanda ya isa ya kulle shi in ba wa in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in ko ba kulle ba yake to a gude yake kenan kowa abin da zai iya kenan ba dole sai ka lissafa ba to wannan iya da iya da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya rika karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari a dukkan sahiya sannan kuma da dukkan yammaci nan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da waɗannan maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah shirye da mu ya shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya mana magana abin da ya karhi mu Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lahiya wannan ƙasa ta mu ubangiji subhanahu wataala ya zauna da mu lahiya Allah ba mu ikon fahimtar juna Allah subhanahu wataala ya tursasa zukatan mu akan yunkuri da abin da ya shahi neman yadda zai a zauna lahiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله